الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري
alherin ba ta da alherin ba ta إن الله مكتوب يوم إنجليل
shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da guda دانيا
wanda ya daidai da goma sha ɗaya da watan تقوم شكاية تقوم لا شريك له
Allah muke roƙo yadda ya haɗa mu a wannan waje Allah ya haɗa أم عين الجنة إلى القيامة أساسا أيوم Allah Ubangiji ya kaddare mun samu hukuncin ɗaya daga cikin manyan malamanmu a wannan gari da jiha da ƙasa da baki ɗaya. Malam Sanin ne, da yawa wasu a shekarun baya da daɗewa suna saurari wani shiri da ake kafa gidan rediyon sarauniya wanda kan kenan wani shiri da ake karfe hudu wata ake aka sanya mai taken manoni duniya. Ga shi Allah ya kakkaru malam ya bakunce mu a wannan waje
domin a amfani da tarin ilimin da Allah ya ba mana. Har ila yau, malam shi ne babban limamin masallacin da take madarkaci wadda ake ma lakabi da ɗaya daga cikin sunayen babban sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas Allah mana kuma ka kara mishi yadda to kamar yadda muka yi bayani maudu'in da malam zai muna a wannan rana maudu'i ce wanda take da matuƙar muhimmanci sosai wadda ganin waɗannan da muke ciki na Ramadana ana masa lakabi da wata alƙur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake son kowanne ya riga a cikin wannan wata shi ne karatun alƙur'ani ana son ƙur'ani ya ce ce sai muka tsada tarihi muhimmancin alƙur'ani an taba ni shi kamar yadda ana kallon daga cikin hannun mu ta ga wani mata da za su mana a yau rana ta farko shi ne shek Jamtor an karin insha Allah kuma a ɓarkar suna da yara muna fatan Allah wani lafiya
Allah kuma ya an san ka mishi
zai yi abin da na sani a wannan waje kamar yadda aka sani ba Allah muna son a bada haɗin musamman masu wayoyi kuma muna da tsarin ɗaukar karatu na audio da za mu ɗauka a cikin gurin na wannan majalisi da muke da shi za a rinka saka wa'idan karatun tuka shi muna fatan Allah shi mana muwafaka Allah ya haskaka mu malam Allah ubangiji ya ba shi nasara da rinjaye a abubuwa na sani mu ko kuma mara addu'a Allah ya amfani da mu da malam ya ci nasara da mu بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك muna ƙara jaddada godiya ga Allah godiya mai gaba godiya mai iyaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwar mu ya kawo mu wannan yini da albarka yau ɗaya ga watan Ramadan نتيجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شكرا فيه لكي يبدأ سعيدك وجاءت شفتك ألا أخافه وجاءت شفتك ألا أمشي وجاءت شفتك ألا أصنع وجاءت شفتك ألا أحسن وجاءت شفتك ألا أكلم وينسى وجاءت شفتك ألا أكتع ورسولا ينسى لسبوع ينسى godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da rana Allah mun gode maka Allah mun gode maka roƙon da yake muke yi ga Allah ya Allah yadda ka nufaci mu da alkhairi ka shigo da mota ba ba mai albarka to ya Allah ya san falalarka da rahamarka da yalwarka ya Allah ka tsara wa da dukkan alkhairi da kake tsara da ya Allah muna roƙonka cikin rahamarka da gafararka da afuwanka الشر الذي هم فيه مكلفين تسأل به وتقرأ الله يا الله حسن عليك يا شيء أو المكسرات يا الله حسن يا أول المكس من أجل كل شيء أو كل شيء من أجل مهلا أو مهلا من أجل تبرر يوم تكلم من أجل تبرر يوم الأمر وثم أجل الأمر التربية تقول الدين صفا صفا ya Allah kai ne mahalicin ba mu da ilmu ta da siyasai ya Allah ka shiga cikin lamari ya Allah ka gafa ta kurakuran Allah ka yare da mu ya Allah ka dauke mana cikin musu Allah ka sauka mana a wannan rayuwa Allah ka tarbiyyar da mu tarbiyya ta addini Allah ka dora mu akan daidai zuwa wannan mu Allah ka kama hannayen su zuwa da daidai Allah ka kai su koyi Allah ka kai su zalunci Allah ka kai su zalina da san kai da babake shi ne Allah ya Allah ya kuma azuta mu musara da mai kokon ya Allah ya da koron Allah ya kenta mana ya mata mu Allah ya kenta mana samarun mu Allah ya kenta mana ƙananan yaran mu Allah ya tarbiyyar ta mana su tarbiyya ta aiki ya Allah ya dora mu akan daidai mu rayuwa kan ta muka akan ta ranar tashi da kiyama ka tare mu fi ma'al sirrin inda malikin mu hajjali wannan shi ne shimfiɗa da addu'a da na gabatar farkon wannan darasi musamman kasancewar yau ne ɗaya ga watan Ramadan kuma kamar yadda na ce ina mana rabe da mahaba ina taya kuma da Allah ya sabo akwai dogon dubatan mutane sun yi fatan su shiga watan Ramadan amma da damar su sun kwanta dama a watan Ramadan waɗansu daga cikin mutane sun gabaci su shigo watan Ramadan sun shigo ɗin amma a cikin wakana da bacci da mutuwa ma waɗansu ga su suna numfashi amma kuma matattu ga su suna tafiya a kan ƙasa amma kuma matattu ne domin sun yi watsi da hanyar Allah babu abin da ya rasa da hanyar Allah babu abin da ya rasa da dokokin Allah da lafi sauƙinsa shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da kima a wurinsu to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓo mu ya kankare mu ya rairaye mun shigo wata azumi muna murna muna annashuwa muna kyakkyawan fata da kwaɗayi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan lokacin kuma muna koyace daga azabar Allah muna razane daga hukumar Allah muna kafa mutaka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya aika da mu da lalin da muke koro ya sa da mu da lalin da muke kwaɗayi duk wanda ya shiga wata ramadan da irin wannan yanayi ba a yi shi ba ne abin a kan shi farin ciki a ce safiyar ka ta farko ta wata ramadan ka buɗe wani a ɗakin Allah kana sauraron kalmomin Allah da kai da ɗanka mijin ka kuma ya yarda mijin ki kenan ya yarda ya bari ki je ɗakin Allah wato gidan ku akwai nau'in alƙairi a ciki to da ka ba ɗan alƙairi ba ne zaɓin Allah ne subhanahu wa ta'ala yanzu wani yana nan ko da ya wari wani da azumi bai yi musallar da sama ne har yau ina nan yana kwance na bacci dan ke ya kai ƙarfe biyu da yin ƙarfe uku yana caji a waya bai yi bacci ba da haka an kira a sama a lokacin da bacci da ba da masu ci da haka yanzu haka yana yi na bacci da matan da mijin da ƴaƴan gida kila da ƴaƴan gida sun tashi sun da makarantar ko amma da matan da gida suna can suna kwance ba su ma san ko su suwa ne ne ba ballanta za su fara fafukan yadda za su kwato kansu su ainihin ribar ko kansu daga shira yadda za su siyo kansu daga azabar Allah kirkira wasu yankin kansu da azabar Allah su dace da kuma Allah su ba ba su gane hutu zuwa yanki ba ba su gane wannan rayuwar ya kai ba wani yana da duk da yadda muke ɗauka rayuwar nan fitacciya to yana da shi ya shato rayuwar nan yana da kamar ta fitacce ba kamar wani kan su yanzu shi ne wanda a haduhu lauru amma ba alfasarci wa ma huwa da zahiri ne da ranar yanki amma kowane ɗaya daga cikin su yana fatan ya samu saman shekara dubu a duniya amma Allah ya ce kai ko in ya ma wuce shekara dubu na wannan shekara dubu ba za ta samu da shi na zama Allah sai dai ya wayi gari a cikin harkar rana ko iska ko sanyi ko fafutukar neman kuɗi ko kunci da hukuma na abokan zamantakewa yau da kullum ya gama wannan wahala a duniya ranar tashin kiyama wani da cikin azabar Allah. Azabar Allah da ta wuce wannan. amma cikin waye gari yau in tashi da kyakkyawan niyya in yi sahur in yi sallar asubahi sannan kin baro ɗakin ki, kin taho masallaci da ku da ƴaƴanku da ke hannayen ku, waɗansu ƴaƴansu a bayan su waɗansu a ƙarshen nono waɗansu a an ɗan so su a gaba amma an zo an zauna a ɗakin Allah ƙarshen wa kuɗi ake samu a ɗakin Allah ne sai dai ma kai a ce ka ba da sadaka ba ana samun mulki ba ne sai ma kai a yi mulki a kanka domin malam yana kan kujera kai kujera kana kasa bayan yana magana kai kai su ke nan abun wa faɗa da ta yi da hankali da Allah sai ya Allah ni na haɗi ba ni da zai ba ni da wayo ba ni da wata dabara sai a yi da faɗa dan haka ya Allah da raina da kaina da farfata na ko da su ba ba ne ba ko na ba da farfata na ba farfata ba da farfata to amma a musanta kan ce da kai da mafaka da farko da farko da farko da ainihin ƴaƴan ku karantar ku kun horar da farko kun ba da farko da Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da yi mana murna ne abin kuma a yi mana ainihin cincina ne a kan wannan fatan Allah ya tabbatar da mu akan wannan mu dore akan wannan kyakkyawar ɗabi'a mu rayu a kan ta har yanzu a bayan Ramadan daga ƙarshe ko muna fatan Allah ya buɗe mana kofar da yake buɗe wa masu azumi Allah ya buɗe mana kofar kofar da yake buɗe wa masu kiyamun laili Allah subhanahu wa ta'ala gafara da rahama idan tarwa daga wutar yake wa masu azumi masu kiyamul layli masu fafakan wata daren yau bayan to Allah ya sare wannan shi tunda ya ce man qama ramadana imanin wa hisaban wa qala ma da adam min dhanbi wa man qama laylatul qadri imanin wa hisaban wa qala ma da adam min dhanbi to sannan kuma ظهرت الخير لشريعة شرعتها أو رمضان لما ينقل قلبه كان يقول أيوة تمشي وبدأ
abin da za mu iya أو بها abubuwa na alkhairi wanda zai قال شنش لدرجة أزمنها يقال أول لدرجة أزمنها فسبب كاي أزمي أيا أيكشي أما الله زي يصير ما لا ينفع أزمي بوما هو أزمي دليل هو أزمي بوما وبري إلى دامن الله وبري إلى الذين ينتمون على الأزمي shi ne idan Allah ya hore maka ka ciyar da mai azumi ko da ka tsari da biyu ne ballantana da biyu kwara ɗaya ballantana zura ballantana gero ballantana shinkafa ballantana kuɗi ko tumaki da za ka ba mai azumi duk wanda Allah ya hore maka kai mai azumi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan wannan ne a azumi kenan idan yanzu da ka samu wani malami na Allah wanda yake kokari wurin karantar da al'umma yana kokari wurin taimakon al'umma a addini da rayuwa sai ka bashi mudu ne na shinkafa sai ya ce koshi ya je ya karanta to Allah zai baka ladan wannan malami gashi ke ba malama ba amma kuma Allah ya ɗauko ladan wancan malami da ya karanta da mutum ɗari ko mutum dubu ina ya karatu a rediyo saka da mutum miliyan ɗaya suna ba da karatun shi ke ba ma na ba wani tsari a tsari amma kuma Allah subhanahu wataala ya ɗauko ladan wancan malamin ya ya ba shi ba Allah ya ɗauko ladan duk wanda ya tasirantu da karatu wannan malamin ya da ibadin shi Allah ya ɗauko ladan shi a bari ba tare da kuma ya tauye ma wancan malamin nan shi ba ba tare da kuma ya tauye ma cikin sauran wanda ba su amfana da wancan malamin ba kenan ashe a ɗakin ki kina mace din mi kafa a kan gari kina iya samun arzikin malamai da yi kina iya samun arzikin ma'azanta guda dubu Allah kaɗai ya san irin ɗakin da za ki samu gwargwadon irin damar da ya baki. Wai wannan ya kawo ne saboda in karfafe mu a kan mu taimaki sunan musamman ɗin wannan hali. Waɗansu muna zuwa a masallaci muna zama karatu da su. Amma wasu ta fito ba ta san abin da za su shiga yin ko mai da albarkai ba. Waɗansu kawai ƙarfin hali ne da san Allah sai ya ce wanka man ma wani irin mai da aka shafa wata baki da kan maki da maki sai ta tabbala wata kan maki da kiki da kiki da wata kai shi shamari da kan shamari da yake Allah kadai masa yi kar kun kula wannan zuciya naka ta horar da kan su kawo wanda za san Allah da babansa amma wallahi wata ba san abin da za ta shiga cikin mijin da yaya akwai wata baiwar Allah da aka bada labari a nan makarantar FCE a ba FCE ba ne da wannan GC WGC aka ce in sun shigo aiki a wani su shekaru ne can sai a ce ka kafa kanka a kan kujera kana karun barci da ke gyangyani da ke mai da ke wata fadar alhali a da a baya an san tana da kokari da jajirci sai ga waye wani suka tambaye ka wacce ke ne ke samun mai tun da aka shigo wata azumin nan ta da ke rabu da ɗaya an zo ki kafa kai tebur ki ta barci sai da ke ce musu wala abin da ke faruwa tun da azumin da ke zuwa bai da za mu sha gida ba mu shi abin da za mu buɗe ba su ba ba da abin da za mu samu sai mun aika mu abda mu ce da Allah in an ruwan kafu ruwan kwallo da Allah a ba mu da Allah za mu samu da wani magani ta ce wallahi shi ne muka yi buɗe ba shi shi ne muke samu shi ruwan kwallo da shi ne suke buɗe ba da shi ne suke samu kenan yanzu ana magana mai aiki da ya muku hukumar ba wannan halin idan ma da ka ɗauko kawo ka bata ba ta da naira ɗari ko ɗari biyu da za ka sai in shigo da sai gawo yi da ba dan haka haka take kwana haka suke saura haka suke kuɗa ba in sai yau kwana su suna nan muke a lokacin da ne ya uwarta suka ga yi tsaro da sisi suka haɗa maka abin da za ta ci to akwai wani irin wannan abin da muke nuna to ke menene na ki barinta a yanzu shi ne sai ki dole hagunki da damanki iloli kar ka yi gari gari da bin iloli duk wanda ka ɗauka ka ba sarka shi ko ka ba ma ka ba ma wuta shi duk da ko kasancewa akwai fifiko a cikin mu akwai fifiko wani Allah ya alƙari sama da wani amma duk da cewa ka ka tattara kana iya cewa da barka ta yi wani abin da Allah ya ba ki ba da wasa ne in ita ma tana da shi ha sai kin ba ta ta ce sana'o a shi haka ake yi wacce da gani na fi da yin asiri amma da shi ta da ku gwangwanin gwangwanin suga ko rabin mugu da gero ta bani ko wani ya tabbatar da gani da yin asiri to kin ba ta karatu a aikace kenan a shi na aiki to ita da take da rabin hukuma a shi za ta iya taimakon mutum biyar sha da mugu da yin misali shi da rabin hukuma an cire ciyawa ciyawa kaga ai ba wanda ma shi haka ya kamata mu rika ce maka ma bawo nan mu rika tallafa wa juna ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce da ni azumi ko yana da kwatankwacin ladan wannan ne azumi ba tare da shi kuma kawai ne na shi ladan da komai ba kuma ba Allah subhanahu wataala ya mana mawa shi irin alkhairai da za ka so rubuta a cikin wannan wata to shi ne kaji abin da aka bani cewa in yi magana akan mahimmancin karatun alƙur'ani ya jama'a musulmi alƙur'ani mai girma alkhairansa da albarkatunsa bai koyi ba kuma wanda daga cikin mu ya ishe mu a ce mana alƙur'ani mai girma maganan Allah ya su faɗa ne wannan Allah ne ya furta sa ba za mu ce da bakin shi ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ne magana da shi kalmomin Allah ne subhanahu wa ta'ala da haka ko da babu komai sai wannan yau a ce ga kalmomin Allah a cikin mu ka lura idan aka ce maka yau shugaban kasa ya yi da wani duk gidajen rediyon kasar nan suna Allah Allah su sa da wani shugaban kasa ne gidajen jarida gidajen jarida suna Allah Allah su rubuta da wani shugaban kasa ne a wayoyi duk inda ka shiga wani gurin sai ka ana tuttu da wani shugaban kasa saboda me ne jawabin ne ne da shi ne jagora a kasa me kake magana me kake tsammani da maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya furta, Allah ya yi lafazi da wa'inan kalmomi na Alƙur'ani mai girma, sannan ya sanya wannan alƙur'ani mai girma littafi ne mai albarka littafi ne mai alkhairi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne wanda mun saukar da shi zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam mai yawan albarka duk wani alkhairi duk wani albarka da kake yi wato ka rike shi da alƙur'ani mai girma wanda yake neman ɗaukakar duniya da lahira ya buɗe cikin alƙur'ani mai girma wanda ke neman daraja a duniya da lahira ya kusanci alƙur'ani mai girma wanda ke neman arzikin duniya da arzikin lahira ya kusanci alƙur'ani mai girma wanda ke neman kariya daga sharrora da fitintunu da bala'o'i ya kusanci alƙur'ani mai girma wanda ke neman natsuwar zuciya da kwanciyar rai da har kwanciyar hankali in ya rubuta alƙur'ani mai girma duk ya samu irin waɗannan abubuwa jama'a kai har malamai suna cewa wanda ke neman duniya ya rubo da alƙur'ani wanda ke neman lahira shi ma ya rubo da alƙur'ani ne malamai sun tsaya sun yi nazari da kyau sun gano cewa wanda ya rubo ma alƙur'ani ne girma ko a duniya ba Allah ba ka sarki ba ya wadanda shi ko da kuwa ya rika alƙur'ani da girman nan ne ba ta hanyar ma ne ya dace ba to sai kaga Allah subhanahu wataala ya yi wa kanshi rayuwar duniyarsa sai ya kuma hukumar shi akwai wanda zama hukumar hukuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ballantana wanda ya rika alqur'ani ruko ne kyau ya ruko alqur'ani mai girma ya gane cewa alqur'ani mai girma ma shine daya ɗaya littafi wanda ya tsira ma duk wani littafi da Allah ya sauka duk wani hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka a wani littafi to akwai wannan hukunci a cikin alqur'ani dan alqur'ani shine wa muhammadin alayhi alƙur'ani ya mamaye duk wani littafi da ya da al'aura da injila da zabura da sunan ibrahim da sauran littattafai da Allah ya saukar wa annabawa wanda bai gaya wa sunayen su ba to duk shirya da ke cikin su da alkhairai da ke cikin su da albarkatu da ke cikin su alƙur'ani da girma ya kanta shi sai dai kawai wanda ya rubuta alƙur'ani da girma da haƙƙi zai gane saƙonnin da ke cikin alƙur'ani wanda ko bai rubuta alƙur'ani da girma kai ne da ya dace ba gwargwadon yadda kai ma alƙur'ani ruku na sakaina gwargwadon yadda albarkatu da alƙairai masu yawa a cikin alƙur'ani za su jama'a musulmi akwai malamai na Allah wanda sun gane alƙur'ani da tasirinsa da alƙairan da albarkatunsa sai ya kasance ba wai alaƙa tsakanin mutum da mahalicci ba ba wai alaƙa tsakanin mutum da mutum ba alaƙa tsakankanin adadin dabban ma akwai ayoyin da malamai na Allah suka gano cewa idan dabban ta kan gari maka idan da ka sa wurin da ka karanta mata wannan ayar wannan wannan dabban za ta rasa wannan dabban za ta sassauko in tana turu tana turu tana yi in ka karanta mata wannan ayar in dai alƙur'ani ne girma daga zuciyarka yake to wallahi wannan dabban ta ma za ta sauko wannan dabban za ta sauko wata aya ce a cikin soja aya da ma ku biya ku tuna ku a cikin wanda za su biya mu ita dan haka ko karen gidan ko kalshin gidan ko wane ne gabbar ki ma su hankali da tsaya da fara da musu ce ya ku dan ko gidan nan ku yi fara da ku magana Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kuma wallahi in kika fara musu wannan sai sai salama kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala wai a nuna maka yadda alƙur'ani mai girma ke tasiri a dabbobi ma ballantana a kan mutane. Wani sahabi da shi da rundunarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura su da awar ba da tabarkin Allah. Da suka shiga cikin daji suna cikin tafiya a tsakiyar daji kawai sai sai shi tudu da wani adam zaki. Sai waɗansu za su tsorata sai ce ba ku tsorata. Mu ɗan sabon Allah ne. za mu je mu isar da littafin Allah ne. Mu gaya ma waɗansu mutane littafin Allah, ba su san littafin Allah ba, za mu gaya musu kalmomin Allah ne, da aka mu yan sabon Allah ne. Wannan zakin ma ɗaya ne daga cikin bayan Allah ne da mahana ko ɗaya. Da ba hanya ta rike ce mana, ba ma ma kan zo tsorci zaki ba ne. Mu tambayi zaki, zaki za mu je isar da sabon Allah ne. Kai zaki muna neman ka nuna mana hanyar da za mu je isar da sabon Allah su. shugaban wannan jama'a da cikin sahabbai ya ga ya fuskanci wannan rayu ya ce ku kai bawan Allah kai bawan Allah ne kuma bayan Allah ne muna dauke da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu je wani samun bayan Allah amma hanya da ake ce mana da haka ya kai zani ka nuna mana ina ne hanyar da mu bi domin san zuwa ga wani kawai za ka yi da ya fara karfin da shi kawai sai ya waiwa ya kawai sai shiga nawa suna bincike da ya fi su manta wannan irin tasirin alƙur'ani ne girma ke ba wurin dabbobi ke na kuma da al'amuran mutane القرآن يا بيعنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يتولى القرآن لبني بني والله إذا تركوتي ألا شرعا كاما يقرأ القرآن بما يليه شيء تدبر قلوب الناس تدبر قلوب الناس مني لرأيته خاشعا za ka ji a tsofaffin suna muka saki'an sun narke ga baki ne na kashe da tsawarwa. Allah ce wa zai ka amfani da zai bari nasi na Allah ya yi makon. Irin waɗannan misalai muna buga wa mutane ne domin su mutu. To kai zuciyar ɗan adam ya kuwa mutsi da shelanci, ya kuwa mutsi da gurɓacewa, sai ka ga ana karanta mu hawa a Ƙur'ani da girma, amma kuma zuciyar bawa ta ke da shi. ثم أخذت قلوبهم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يقدر من الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما من خشية الله والله رحمه وتعالى ثم تقصد كل شيء سوى أقول شيئا بأنهم فرزقكم أقول قربة وزوجيا جسد دنيا da neman suna da neman mulki da babake da bege ya san a kai wannan ya gurɓata mana zukatan sai kasance alƙur'ani mai girma baya mana tasiri sau da yawa sun zukatan amma in ka ɗauki mu ne na fari bayan Allah na gargaru wanda suka gane Allah suka gane mahimmancin littafin Allah suka karanta alƙur'ani mai girma waɗannan bayan Allah kuriyar da alƙur'ani mai girma ya nuna su ya rana su suka tashi daga rini irin na mutum suka koma kamar rini irin na mare. Sirbat Allah, kuma an san min Allah sirba. Rinin Allah kenan, Qur'ani ne ya rana sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kar ku manta da yadda sahabbai suke kafin zuwan Al-Qur'ani. Kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sahabbai ba kar ku mance suna cikin magunanci da bane jahiliya. Magunawa ne, daga masu bautan wuta sai masu bautan duwatsu sai masu bautan gumaka abin da ka san saka da hannunka kuma yana koma kana bauta saboda wannan masira wadan suna bauta wa taurari wadan suna bauta wa rana wadan suna bauta wa wata kowa dai da abin da ya gamsu da shi ke bauta kafin zuwa alqur'ani kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban nan ba in fashi ne in ba ba ne موقف الذين من كتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كافر شكر كاش أدبه كافر صور القرآن إليش بيسن إيمان ما بيسن شريعة بل لا إلي إيمان بل لا إلي شريعة. خصوما صعبا بس أن إيمان وبس أن شريعة أو الجنة التي تصنع باب الجاهلية دوبيا لي أن الأمر على الأمر sai a yi yankin shekara ɗari tsakanin kabila kaza da kabila kaza misali a ce tsakanin mutanen kofar doka da mutanen tudu wanda sai a yi yanki saboda kuskure ɗari a zabbar da jinin mutane ko a cikin shekara ɗari duk bai da yasa akwai jami'ai da ya wuce wannan akwai rahana da rashin kan gani da ya wuce wannan sahabbai ko kafin zuwan alƙur'ani mai girma su ne waɗanda suke nisa suka yi zaka wurin fushi da makaji mai ƙarfi ya danne mai rauni har ta kai da kamar kuma ka kafin ko alƙur'ani da girma ko ba da wajen mutane ba kamar yadda kika san koren da yake akwai wanda suka san koren da yake mene ne koren da yake ke kan nan da ba ta da sarki mai kyau ba ta da aramawa ba ta da birki ba ta da kaya mai kyau ko ni ya ta abokane shi ya sa ma irin wannan keken za ka ga masu kekuna suna ba da halinka haka nan kawai mutum ya zo zai zo a bayan hanyar da ya kera a shirin sai a bashi awa daya ya je ya turbe ya yi shi a kai ke kan ba da wani abin da za a gyara ya gama shirin ya turbe ya dawo kai kai ya aji to kafin ko addinin musulunci karɓo alƙur'ani ne girma haka mata ku da ba da ke kamar sunan da yake aka ɗauke ku in an ga dama a bada haya dole ganin yadda kuka ɗin nan addinin musulunci ne ƙur'ani ya ku ba ne da ke amma kafin zuwan alƙur'ani kamar sunan da yake sai a ce kamar gidanku baban ya baban ya aje ku waɗansu ana ba da haya sai da wani hanyar ƙauye ko hanyar banza ya zo ce da Allah ba da haya a ce duka yana baka an ba da yadda kwana bakwai shi ke nan in ya gama haya da sai kwana bakwai ya dawo da ya gama sai kuma wani kana ba za ka sake zuwa ba da hari wannan ya sanya mata ba ku da yace kan ba a auren da su a ba ku salati ba ku da wannan daraja ba a shawara da kowa kuke zuwa ne ba ba kafin zuwa alqur'ani kai ku mata ma a yi kunya ne a yi mutum na mace abin kunya shi ya sa idan aka yi mutum ya mace zai koma ainihin ko a rahu ne a da su fita wai zai karɓe ki ne an haife ki ne ya mace ki ya yi shaɗe zainab ki rahu ki sadiya in aka haife ki a gida wai sai ku ba ya koma yana tunan wai zai karɓe ki ne a cikin wannan ranci da kasanci an yi dusu fita ko ko ya ba kasa ne bini kafin zuwa alƙur'ani haka ne kafin zuwa alƙur'ani ne girma ma ku ɗaya wannan mana amma lokacin da alƙur'ani mai girma ya zo littafi mai cike da albarka littafi mai cike da alkhairi sai ya darasa muku ya'ya mata ya ce wanda aka yi duk shi ya'ya biyu mata ya dauka tarbiyyar su har yi auren da su to da ni da shi haka zama zauna cikin aljanna ba magana ne za a haife ku a kashe ku bane ya za a yi ku ma ya zama daraja ba a yi ba a fiye wannan ake ko mun sara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna darajar ya'ya mata ya nuna cewa Qur'ani ya zo yana bayani idan aka tashi auren da ke dole a shawarce da dole ne da su dole da baka Al-Qur'ani ya nuna cewa in aka aure ki wajibi a ba su sadaki Al-Qur'ani ya nuna idan mahaifi ya rabu dole a ba ta gado sabanin a da wanda aka dauke ki kamar sunan ki idan miji ya mutu shi ya'yan ne gidan ki dole ya fara zuwa ya je ban shi a ɗakin shi a ɗakin shi to kin zama shi kin zauna da uban shi kuma za ki zauna da sai dai zan yana da hali ko ya mai da ke sadaka ko ya saba da haya ko kuma in ya ga dama ma zai sai da ke zama bai akwai kasancin da ya wuce wannan alqur'ani da girma ya yi bukata ɗan uwa na mata alqur'ani da girma albarkatunsa da alkhairansa ba su da iyaka ko haka nan kuma musabai suke kafin zuwa alqur'ani amma da alqur'ani da girma ya zo ya sauko sai zuka ta su karaya sai imani ya buka cikin zuciyarsu sai shirya ya mabe zuciyarsu sai ga sahabbai sun yi wani irin taya tun da Allah ya ci duniya ba a fasa da mutane da kafin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam menene ya rike da su imani da Allah mutum ne zai zo saboda tsabar yadda Qur'ani ya tusa shi ya wata tsakanin da ɗan uwan shi musulmi an yi yayi ga tsananin zafin rana ga shi an sassare mutum an sassoke shi yana karin ganin mutuwa ya kai samu ruwan sha za a zo mishi da ruwa ga ruwa ba a baka amma kuma yana ji a baya wani ga wani sakance shi kuma yana kwanci shi ma yana ruwa ruwa a bashi ruwa sai wannan sahabin ya gwamnati kai bari in yi hakuri da wannan ruwan in ba ɗan uwana wancan sahabin wannan wanda ake aka kai wancan sahabin shi ma kafin ya sha sai ya wani sahabin yana kokawa jama'a ruwa ruwa ruwa shi ma ya ce ba zai sha wani ruwa ba a kai wancan da uku kafin a kai wancan da uku jamu aka ga wani biyun da shi ma ya mutu aka ga wani farkon nan ya ku gaya wa in ba Qur'ani ba idan aka taɓa samun dangantan mutane masu ƙaunar junan su san junan su yadda ya taɓa Qur'ani da imanin shi ba a taɓa samun irin wannan ba a tarihin duniya ba ko da aka ba samu wani inda ko ba ya shirya alƙur'ani mai girma ne alƙur'ani mai girma ne ya zo ya rina mana waɗannan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗansu mutane sun zo gurinsa cikin talauci da halin kakare kai manzon Allah ya ƙunsa ya domin ya ga sun bushe sun rami sun karmashi dan da ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi yayi wa'azi ya jawo hankalin sahabbai ya ce sahabai ku taimaka wa ƴan uwa kowa ya kawo abin da Allah ya goye masa kaga sai da abubakar da ya je gida duk abin da ya mallaka ya kawo kuma ɗaya da kuma kudin masara da kudin kudin biyar da ma yi arziki ne ɗan kasuwa ne da kudin ne ke cin aka wu duk ya fito ga baki ɗaya ya zo shi bai sha gaban wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Allah ce ya abu bakar wannan abu da kuma so hana me ka bar ma iyalanka ya ce ya manzon Allah ai fara da kai wa su kai da sima na bar musu Allah da manzon Allah ba zai yi iyalan nan bi ma'ana bai bar ko da wannan gobe a iyalan ka gaya mu in ba rubuta da Qur'ani ne ba ina da samun irin waɗannan mutane dan uwa da jariri da ya yi ya zauna a kasan a kasan Ingila ya ce mun farkon da zai shi kasan Ingila sun zo suna da ina sai abinci za su sai abinci sai ya zo wurin su yan ajin su su biyu mata yan ajin su ne ajin su ɗaya a jami'a shi kenan da ya biya kuɗin abincin shi sai biya kudin nasu su biyu sun ya wuce sun yi wa kudi sai ta wuce ganga sai suka ɗaya shi sai ya biya masa da yi da bisa ya yau su ɗan halin shi su a gurin su ba a yi Allah ba a yi ƙi lillahi duk wanda ta zai maka wani abu bai yana zuwa da yake ma a wurin duk wanda ta zai ya taimaka maka ko ya zai maka kusa ko akwai abin da yake sun suna da kai ba aiki lillahi ba taimako ba rahama ba jin kai a cikin tada hadari shi waɗannan kagaran suka zo suka kai shi sai ya ga masa da jiri da zai sake wasu in sha kawai dai kasance wasu ya kashi ne da kyar mai ɓacin shi wai ya yi ya yi a kai ya yi a kai wani cin ajiye ya ya bani labari ya zo kusan jamani ya kungoro kayan shi ya fito daga jirgin ƙasa sai ga wata mata tsohuwar kuntulo da ɗan jama'a da ɗan tura da kan sai da ɗan tsaya da nuna sai da ɗan ƙara tura sai da ɗan tsaya da nuna kuntulo da ƙarfa ba suna tara da wajen su ba ne ba zai fito na tsohuwar mene ne ma ne shi a matsayin shi na mummuni ba wa Allah da ya ga ta sai sai irin aftarin da za ka wasu kaɗan da yasa sai su bari za mu ji kan. Wanda suka gana tambaye shi saboda ne, saboda ne ya ce a zai taimaka maka. Ita dai ba ta ga zuciya wannan ba ba rawo wani har sai da kai ita take son ta kai. Tacce ya shi domin za ta tsaya, za ta hau mota, ya ajiye mata jaka, ya wanda ba ta kai, suka tana kallon shi. Ba su san yau kowa. 我说呢，我是说多年了解于我，我也不要有那么一点公分了，然后又没有知道我来说，我这人人都不爱你，怎么可能呢？ yau ga wani ya ga ko duk yau shiga da gida ya ga wata maka da yau shi sai da kuma ya rabu dukiyar shi gida biyu ya ga wani wani sahabi kuma shi da kowani sai ya tafi ɗaya na biyu haka ya ɗauko zargi ɗaya ne ya zo shi haɓar da Allah tun da bai jira a ce maka ga abin da ke ciki a wajen Allah ba ke nuna duniya. Idan ba rubin Ƙur'ani bai nan a sami irin wannan. A cikin rubin Ƙur'ani kada ake sami irin wannan. A cikin rubin Ƙur'ani mai girma ne ake samun wanda zai sadaukar da kan shi ba Allah. Ya mutu domin addinin mutunci ya ɗaukaka. يموت دنيا ويشعر سبيل سجدائه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا كان كافر سنة يأتي سنة يأتي يدرس رعيون سجداء الدنيا أما إن كان مؤمنين سنة يأتي سنة يأتي يدخل كلمة الله في الدنيا domin kalmar Allah ta zama ta aure. Mummune ba sa yaƙi da nima da nima, mummune ba sa yaƙi da neman suna, mummune suna yaƙi ne domin kalmar Allah addinin musulunci ya ɗauke ba mai wannan idan ba ran Qur'ani ba ina za a sami irin waɗannan mutane kai duk wani tsarin alkhairi da duk wata ɗabi'a ta kirki to wanda Qur'ani ya rana so da shi ke iya wannan in ba ran Allah ba ta yarda a yi mutum lokacin tsananin zafin rana kamar yadda da bada labarin wancan yarinya ga zafin rana ga shi ba ta samu ainihin da za ta ci ma ba ta samu ainihin da za ta yi tsawon kwanan da ta dawo da baki in ban da wanda Allah ya rina shi ya zama kuma ya shiga ɗaki ya koya ga ruwan sanyi ga abinci amma ya yi cin abinci da ya fi shan ruwan sha in ba ruwan Qur'ani bai da ake samu irin wannan duk wanda ya fara alƙara da abin da ya fi kawai na bai yi ba amma wanda Allah ya riga ya rina su sai ka ga har akwai wata daga cikin magabata da aka tambaye ta ke ne wurgi ta ce wallahi ba ba da ke wurgi ta sai yin azumi a lokacin karshen rana irin wannan lokacin ke lokacin karshen rana lokacin da rana take bace bace daga karfe biyar da rabi ne ba ko karfe biyu na rana ta ce ta nuna ke azumi a irin wannan lokacin shekiyar wannan da mutuwar hanyar. Mene ne da yin ya sa haka? Sai ta ce ai haja idan farashin ta yi tsada ta fi daraja. Amma lokacin da haja farashin ta ya sauko kowa yana iya siya in ka siya ai ba da rikanci. Kun gane abincin makaranta idan ka ji lokacin sanyi ne da ba zafin rana ba wani bishin ruwa ba wani wahala in kai azumi ai ba kai warware ta ba amma lokacin da an yi ke da tsananin wahala ki iya horar da kai ki sadaukar da kai ga Allah kina mai neman aljannar Allah ai a wannan lokacin ne azumi ke da azumi na gaba ce ko tana son ki azumi na gaba a lokacin da ake cin gancan bana in ba ne kan Allah bai na ake samun shirin wani ashe shi yasa manzon Allah ya ce wanda ya azumci yini daya saboda girman Allah, to sai Allah ya yi nisan tashi da wutan jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in. Yini ɗaya yi saboda Allah kamar yau ba zai wata ba ba, ki ƙara jattali ne, ki tsarkake ne ya Allah ina yin wanda ke na da na siye da kai na gare da Allah. Ka riga ka siye ni da ni da abin da na mallaka, ya Allah ni ba na wani. Kan ki ci awa yau kai na awa yau Allah ya ba na yi wani. wai wa Allah da na hannun na Allah ne wai wa Allah ne ga na yi kan wani Allah ne ya Allah da ni da duk abin da na mallaka na riga na sai shi gari ma zan asirci wannan fata zuwa da maka ya Allah ya Allah ka ci da ni da ni san kai da azaban Allah to in kika yi wannan azumi yau din nan kai to Allah ya yi san ki da wajen jahannama ko wanda ke shekara sai kai sai ku ga Allah wani zunubi za ki kai ki kai ki kai ki kai ki kai har ki kuma shekara saba'in ta rana ɗaya ga wata Ramadan ki kuma saba'in ɗin shekara saba'in ta rana biyu ga wata saba'in ta rana uku ga wata har ranar ashirin da ga wata saba'in saba'in saba'in saba'in saba'in har da wanda ya kaɗan sha kawai yau da zuwa yau da kullum ɗin na iya ke sha ko biyar da yari to aƙalla dai a wata Ramadan da ke yi azumi kwanaki ashirin da biyar a ce saba'in su ashirin da biyar dubu saba'in su ashirin shekara saba'in shekara saba'in su ashirin da biyar shekara saba'in su goma nau kenan ɗari bakwai so ashirin ɗari bakwai dubu da ɗari so ashirin so goma kusan ɗari bakwai lokacin da wajen yanka kusan zai bani shekara dubu biyu sama da shekara dubu biyu ko dubu ashirin da biyu ma da ɗari biyar saba'in saba'in saba'in su kusan talatin to kiyar kowa da zai ne za ki ba Allah in dai ba shirka ki kai ko zane ta kai Allah in kai in ba shirka ki kai ko zina ko kashe rai ma wanda zurfi ne za ki ba Allah in ba shirka ki ci wannan shekaru saba'in saba'in saba'in saba'in din nan ai kun fara ci wajen jami'an nan sai ku ƙara kyau da zurfi wai wannan duk ina kawo kaɗan daga cikin irin birnin alƙur'ani da girma ne shi ya sanya babu alƙidarsa fiye da wanda zai rubuta alƙur'ani ya karanta alƙur'ani ya bibi ma'anoninsa ya zaɓi ya yi aiki da karantar alƙur'ani da girma abin da ya kasa ya yi gafar Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin ayin alƙur'ani da girma Allah yana cewa Allah zai na ajiye na wani kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minun waɗannan waɗanda muka saukar musu da alƙur'ani su wane ne nan yahudawa su wane ne nan mu ke nan al'ummar musulmi wanda muka saukar musu da alƙur'ani yatluna suna karanta alƙur'ani kuma suna bin alƙur'ani haqqa tilawati haqiqan karatun shi haqiqan yin aiki da alƙur'ani Allah ya ce wala ya yu'minu bi irin waɗannan su ne suka yi imani da Allah haqiqan imani da Allah da abin da Allah ke so ke da karanta alƙur'ani da karanta alƙur'ani mai girman duk irin yaran da Allah ya ba shi yasa magabatan mu da dama idan wata ramadan ya zo waɗansu daga cikin su a kwana uku suke sauka alƙur'ani a kullum sai sun karanta rubu a yau alƙur'ani a wannan ramadan zai fita sun yi sauka da ba goma akwai waɗanda suke karantawa a cikin kwana bakwai akwai waɗanda suke karantawa a cikin kwana goma wani yana bin da ake so da ke ko ya rauni kan ke ta a wata watan ramadana bai sauke alƙur'ani mai girma ba. ‘Yan dattawa wata suna iya cewa ba, ko Allah ma nan ba yi karatu ne ke zama, ko daga Allah ta kai wani kai zuwa nasu. Ajiye wani abubuwa ma Allah ta rabu da albarka, tana da ta alƙa kai wani zuwa nasu. Ya karanta yanzu an jima ma ya karanta, an jima ce ya karanta, an jima ce ya karanta, daga Allah ta kai wani zuwa nasu. da yardan Allah za ya samu darajar wanda ya samu wannan Qur'ani mai girma abin da Allah ke so bai jawo wani ne abin da Allah ke so yi da jawo ne kowa ya aiki da wani abin da yake ya alaka da kafsa da ruwa da su iya ya wannan kike sai su ma da Allah zuwa nasu ya wannan kike daga amma zuwa nasu ya wannan alhamdulillah idan karanta alqur'ani mai girma ga wani daya wata ma daga cikin ƙwarar masu da cikin alamomi mahaifiyar alƙur'ani kowa da kullum da za su yi ma'ani kowa da wani yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ka to ka bauta ma Allah irin da wanda Allah ya ba ko su akwai wasu da su zama ɗaya ba akwai irin su mahaifin jawa ko kuma da ka alƙur'ani da imani sani ko da ake kwanai ba mahaifin jawa kuma zamanin Allah سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا علي duk ma'aikata alƙur'ani da girmani su abin musa ashari duk makaranta alƙur'ani da girmani amma akwai wani abin da ya fi da shi kawai da wuce da ta karɓi ban da sakiya to kowa ya aiki iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi idan kuma kina da wata rana lokaci musamman kina da abin da ne a ce ba za ka iya karanta alƙur'ani da girma da baki ɗaya ba ku samu wani malami ya zo gidan ya zauna da ke da ke da ya yi jihohin kawai yana karanta alƙur'ani kana saurara kullum ya yi rubu kun gane wata da kyau in Allah ya kare gidan gidan da wani jika ko na to diga ya fito wani ka san alƙur'ani da ka zaba ka ɗaruwa da ni ɗan ɗanyenka كذلك الآن من أكثر القرآن يجمع أبوه هنا ونوت وأشقى من الشيء. سبب الإيمان في يوم الله صلى الله عليه وسلم وكما يوم الله سبحانه أبيع المصون كما ترى القرآن. إتشام الله كما ترى القرآن ما يبقى أنزل من القرآن يجيئين إلى أن تقرأ القرآن ولا ولا سيدنا أبيع المصون يرى على رسولي على محمد صلى الله عليه وسلم ya gyara zama yi haƙuri da jami'in da sanar da kawai sai da kusa wajen misali kaji ƙoƙarin halitta misali ke karantawa misali ke karantawa har sai da ya kai aya ta arba'in ko arba'in da ɗaya to kai ba za su ina min kulli ummati bi shahidin wa ji ina min ala haula shahida Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ina za ka saka kanka ranar da za mu duba kowace al'umma da annabi da shi ne a matsayin mai shida a kanta kai ma za mu zo da kai amma na Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ba da shida a kan al'umma sai mu da Allah ya ce ka ibn mas'ud hasbu hasbu hasbu ya isa sai na da ibn mas'ud ya ce da wayoyi sai na ga manzon Allah kun kai ne gemun shi ya jike shi kan da hawa sallallahu alaihi wasallam ana karanta shi Qur'ani na kuka to ke ma ke nemo ƴaƴan ko jikoki ko wani daga cikin malaman ki ko wani daga cikin alamomi ke ko da za ka rika ba shi sadaka ne in Allah ya sake da shi ya ba da sadaka ki ko ya zauna a gidan ku yana karanta ku alqur'ani duk da ba ki yi ba gidan ku ya samu albarkar alqur'ani da girma da nisan ta ku da dukkan shedanu mutane da aljannu saboda shedanu suna zama a gidan to idan ana karatu alqur'ani da girma wannan Allah ya ci gidan da ake karatu alqur'ani sai shi ya fara uku ki shi ko gidan ya su in ya shigo gidan ma a ƙorin zai shigo a fiffice zai shigo a rarrabe zai shigo da aka rike da yayin jirgin ta wannan lafiya jama'a su yi mai zuwa da yau to ki karanta alƙur'ani kuma gwargwado duk inda ka ji ana tafsiri ana karatu alƙur'ani ko ka arabiyar da kanta duk karfe takwas na safe duniya ma da ta da tafsirin alƙur'ani duk karfe takwas da rabi ma da abokan duniya da tafsirin alƙur'ani to ko da ba za su yi sarki ɗauki wannan ya zama muke makaranta sai dai ƙwarfan ke makarantar islamiyya amma daga takwas zuwa takwas da rai malam da daga takwas da rai zuwa tara a yankin da karkar safi malam abubakar gumi ne a yankin tarayya malam abubakar gumi yana tafsirin alƙur'ani mai girma duk ɗan da takwas da rai na dare zuwa ƙarfe tara ki mai da wannan ya zama muke tsada za ki gane waɗansu safanni da ke cikin littafin Allah to yanzu muna masa Ramadan ko da yanzu da su za su tafsirai a addini ne ko za su tafsirai na karta ko samu malami na Allah masanin Allah yana karanta alƙur'ani yana tafsiri ke kuma yana saurari kana ɗauki shi ne sannan duk abin da kika ciki ba duk ƙoƙari ke yi idan kika samu wannan to kin sami darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba masa alƙur'ani abubuwan nan suna da yawa alƙur'ani mai girma sai dai a ɗauki gefen da kawai Allah ya hore mana kai magana a kansa amma albarkatun alƙur'ani mai girma baya da dubuwa alkhairansa baya da dubuwa bayani akan alƙur'ani mai girma baya karewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da wadansu malamai suna ganin su da hadisin akwai rauni amma ma'anar da kuma ya zo a cikin hadisi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi wanda yake la yashba'u bihi ulama malamai ba sa koshi da alqur'ani yau shekara dubu da ɗari hudu ana tafsirin alqur'ani amma duk ranar da ka zo aka sake maka tafsirin alqur'ani sai ka kira samu wata shari'a wanda ba ka samu jiya shi ma malami da ke tafsirin bara ya yi bana yana yi to albarkatu da alkhairai da ilimin da yake samu a cikin alqur'ani da girma bana wallahi bai same su ba shi yasa akwai babban malami shawar islam ibn taymiya ya mutu hijira da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas akwai lokacin da aka sanya shi a gidan yari gidan gudu ya ce a lokacin nan aka ɓace mishi takarda da biyu ballantana ya mutu da tabai yana da tabai aka kai su yamma sun fi tabai guda ɗari biyar to a lokacin da ya shiga gidan yari saboda bakin hali na shugabannin wannan zamani suka face mishi littafi da biyu ba da manyan ba da manyan karanta da ɗalibai ya ce sai ya musanci alƙur'ani mai girma yana karanta alƙur'ani sai ya zauna alƙur'ani da girma cikin shekara biyu sau tamanin ko tamanin a na tamanin da ɗaya ne Allah ba ta sarki da rayuwar shi ayar ƙarshe ne karanta a duniya إن المتقين في جنات ونهر في مقعد سجن عند مليك مقتدر cewar umarai suna cikin gidan aljannan Allah suna cikin ƙorafun gidan aljannan Allah suna zaune a wani matsayi ne daraja da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba a wucin girma da baya wannan ita ce ayar Qur'ani na ƙarshe da ya karanta ciwo da musu tsanani bai wari gari ba a ranar da bai duniya ya ce irin sakonnin da ya gane a cikin Qur'ani mai girma bayan da kasancewar shi malami ya ce to a duniya bai taɓa gane cewa shi Qur'ani yana da irin waɗannan sakonnin shi yasa ce gwargwadon sarki irin da gwargwadon bincikenka da yadda ka huta ma alƙur'ani gwargwadon irin yadda za ka dace da albarku da ilmuwa ya haskaka maka ka ga mutum da ƙarancin shekaru ɗan shekara talatin amma sai ka ga waye shekaru ɗan shekara tamanin me yasa hasken alƙur'ani sai ka ga wani mutum yawo ne ɗan ɗan ya sa ka rafiya wani ma ko aure ne ba amma yana ba masu aure da ba yana musulunci da bakin cikin sa da damuwarsa da yawa yau yau kullum me mulki zai zo da kawo kuka ya bashi fatawa matan aure za ta kawo kuka a bada fatawa mijin aure zai kawo kuka a bada fatawa dan kasuwa zai kuka a kawo kuka a bada fatawa matsalolin kasa cikin sarki ce malaman da su suke bada fatawoyi idan suka kawo irin wannan dabarar da baya idan suka samu wannan hangen nesa ina iya hararo abin da zai faru shekara talatin arba'in hamsin nan ina kuka gano irin waɗannan abubuwa haske ne na alƙur'ani da kuma Allah ya ɗaukaka mu duk wanda ya rabu da alƙur'ani sai Allah ya yi mishi wani hijabi sai ya rika hanko nesa abin da sa'an shi da sa'an baban shi da sa'an kakan shi wani hanko shi Allah ya amfana da shi inda kwakwalwan sa'an shi ko sa'an baban shi da shi sai Allah ya ɗaukaka mu القرآن من جمع المكتوب يشير أن يوسع فاخر في القرآن يا فبيوم القرآن من جمع ورنما القرآن مكرر لاش مقولي كرتنسا نزل الله صلى الله عليه وسلم يا داور دم القرآن من جمع حديث من الشيء الذي عليه شيء حديث كما قال الله يكشوا يقال لصاحب القرآن ذا الشيء وولد كانت القرآن الدنيا اقرأ وارتقي ومن تلقى ومن تلقى في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ذلك الشيمة مخرج القرآن فإذا كانت آية القرآن لجمع أنا صامت وفتح درجة أولا الله dan haka matakalar neman gidan aljanna shi ne gwargwado abin da ya cikin alƙur'ani wanda ya hada da izu daya to gidan aljanna shi ne ya izu ne wanda ya hada da izu biyu yana sama da shi wanda ya haddace ido goma yana sama dama mun san gidan aljanna daraja ce sama sama ake gidan wuta kuma daraja ne kasa kasa ake to wanda ya haddace alqur'ani mai girma da baki daya ma asfaratin kiramin baraba yana tare da wani tawaga ta mala'ikun Allah masu girma amma wanda ko bai hada wa wani abin da ka ce ba wani irin dani dama Allah ya ce mai wani asaratu akbar darajatin wa akbar fadila gidan lahira darajoji ne mabambanta ɗaukaka ne mabambanta ba daraja iri ɗaya ba ne ba ɗaukaka iri ɗaya ba ce a gidan aljanna darajoji ne mabambanta kamar yadda kika ga a duniya akwai mai kuɗi akwai talaka akwai mai matsiyaci da mai fata da miyaka haka to haka a gidan aljanna yake akwai wanda yake darajar shi a gidan aljanna bai kai wani ba akwai wanda yake darajar su ya kai da suna ƙarƙashin al'ashin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya sanya mu cikin wadannan mutane Allah ya sanya mu cikin cikin alqur'ani Allah ya rataye da mu da alqur'ani rataye da sura da mu da alqur'ani duk abin da ya rayu a duniya Allah ya sa alqur'ani ya magance mu shi mu karanta alqur'ani addu'a da alqur'ani Allah ya magance mu matsalolin mu ya Allah muna tawassuli da imani da alqur'ani da san alqur'ani da karanta alqur'ani da aiki da shi alqur'ani gobe nan ya Allah muna tawassuli da wannan Allah ka dawo da mu akan imani Allah ka karɓi rayuwar mu akan imani Allah ka zaure da mu da manzon Allah a dukkan masu imani ya Allah muna da wasu ne da wannan Allah ka ku yau da musulmi da bijutunu da halin da alƙari da talauci da rashi ya Allah ka yora mu akan daidai da kuma wani asirin duniya da lahira sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk